بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina biyar ga watan rabi'un thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1445 wadda ta daidai da 20 ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birril walidai littafi ne wallafar babban malami muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka haka ne sha hudu ko sha hudu ko to a darasin da ya gabata mun shiga wata gaba da malai ke karantar da mu irin biyayyar sahabbai ga iyayensu Allah ya kara musu yadda bayan ya yi doguwar shimfiɗa a ƙarƙashin wannan gaba ya kawo mana hadithin da na aisha Allah ya kara mata yadda inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki a cikin mafarkin ya gan a aljanna sai ya ji sautin wani makaranci yana karatun alkur'ani sai ya tambaya wane ne sai aka ce masa hari thatu bin nu'man ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi mamakin ganin matsayin da harisa ya samu ba a cikin aljanna sabida mutum ne mai matukar biyayya ga mahaifiyarsa sannan mun karanta ainihin wato maganar da muhammad ibn sirin ya faɗa ya ce lokacin sayyidina uthman radiyallahu anhu wato dabino ya yi tsada kwarai da gaske inda ake iya samun bishiyar dabino guda ɗaya a dirhami dubu ko dirhami a dirhami dubu haka ne ko da haka sai aka ga usamatu bin zaid ya nufi bishiyar dabinansa ya sare ta ya ciro wani abu da ake kira jummar a ciki ya kawo mahaifiyarsa sai aka ce kai ko me yasa ka kai haka bayan ka san ga dabino a wannan shekara ya kai inda ya kai wajen tsada sai ya ce a yi mahaifiyarsa ce ta ce tana son wannan jumar ɗin ya ce shi kuma ba zai taɓa yiwuwa ba ainihin wato mahaifiyarsa ta tambaye shi wani abu da yake da iko na ya bata kuma ya kasa bata shi wannan shi ma mun karanta ibn jauzi yake cewa na aisha radiyallahu anha tana cewa akwai wasu mutane guda biyu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga mafiya biyayya ga iyayensu a cikin wannan al'umma akwai Uthman bin Affan akwai Harithatu bin Nu'man shi sayyidina Uthman an ce tun ainihin wato da ya musulunta bai sake iya cika ido da fuskar mahaifiyarsa ba saboda ladabi da yanda yake sun koyar da kai in yana gabanta Haritha kuwa ya kasance yana ciyar da ita da hannunsa sannan baya tambayar ta idan ta yi magana bai fahimta ba har sai dai ya tambayi wani na kusa da ita mai ta ce don kada ya maimaita ko ya nemi ta maimaita ta ɗan nuna damuwa na maimaita ko rashin jin da bai ba mun karanta ma wato asar da imamu zuhuri shi ma ya ruwaito yake ta ya ji sa'id bin musayyib yana faɗa game da sayyidina abu huraira radiyallahu anhu sayyidina abu huraira ya ce ya yi burin ina ma shi ma ya zama bawa da wani yake mallakarsa saboda wata falala ta bawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin ambata a cikin hadithi ya ce amma na rantse da wanda raina yake hannunsa ba dan jihadi fi sabilillahi ba ba dan aikin hajji ba da biyayya ga mahaifiyata da na so na mutu ina bawa saboda falalar bawa da annabi ya ambata a cikin wannan hadithi to haka dai muka ci gaba da kawo maganganun ainihin wato magabata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da abin da ya shafi biyayyarsu ga iyayensu mun karanta maganar ainihin wato hamad bin salama da maganar ibn wahabin duk game da wannan gaba mun shiga kuma kawo hikayoyi da kuma kissoshi ko labarai wa'anda aka kawo game da biyayyar magabata ga iyayensu an kawo mana kissar babban bawan Allah babban wali babban mai ibada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa gare shi tun yana raye shine uwais ibn amir alkarni wannan bawan Allah babban waliyi ne kuma Allah ta'ala ya jarabce shi da cutar kuturta inda ya yi addu'a Allah ta'ala ya warkar da shi saboda biyayyar da yake wa mahaifiyarsa sai ɗan wani guri da yake ɗan ƙanƙani shi ma malamai suka ce an bar wannan gurin don ya dinga wato tunawa da cewa Allah ya masa ni'ima fa da dukkan jikinsa kuturta ce amma yanzu duk ko ina ya warke sai nan da haka duk sanda ya kalla domin ɗabi'a ɗan adam in yana cikin wata jarabawa ko musiba an fitar da shi gaba ɗaya sai ya manta to shi sa sai aka dan ban wata yar alama da zai gane lalle Allah ya masa baiwa ya masa ni'ima ba ya kankanuwa ba ta yanda duk kuturtar jikinsa ta warke sai iya wannan guri to wannan bawan Allah Uwais bin Amir annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa sahabbai labarinsa ya kuma gaya musu cewa in sun haɗu da shi su nemi ya nema musu gafara sayyidina Umar radiyallahu anhu yana daga cikin wato sahabban da suka ci gajiyar wannan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam game da Uwais bin Amir inda yake bibiya duk sanda ya ji mutane sun zo daga ainihin wato yaman to yakan bibiye su ya ji ko a cikinsu akwai uwais bin amir idan babu zai ci gaba da laluba har zuwa lokacin da allah ta'ala ya datar da shi a wata tawaga ya samu uwais bin amir ya kuma labarta masa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa bayan ya yi masa tambayoyi don ya tabbatar da shi ne sannan ya nemi ya nema masa gafara kuma Wais bin Amir ya yi haka ya nema Sayyidina Umar gafara wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi kamar yadda kansa muka tsaya satin da ya gabata to za mu ji maganar Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahimahullah game da wannan babban bawan Allah Wais bin Amir qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ibn Uthaymeen rahimahullah ابن عثيمين رحمه الله يجي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى أويسا القرني أن يطلب منه الدعاء من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أمر تدواندا يا هدو كو يغا أويس بن عامر القرني ينمي مسا الدعاء لكن هذا خاص به سيدي وانا هكونتي نكترواني يمكا الدعاء wannan hukunci wato hukunci ne wanda yake banci shi Uwais bin Amir wato wanda duk zaka sa ya taya ka addu'a saboda kana kyautata masa zato saboda kana ganin salahansa ne amma tabbas din za a amsa maka za a amsa addu'ar babu wannan tabbas din Uwais bin Amir shi kada aka keɓanta aka ce idan an haɗu da shi a nemi yayi addu'a li'annahu kana rajulan barran bi ummi saboda Uwais bin Amir ya kasance mutum ne mai biyayya matuƙa ga mahaifiyarsa wa arada Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa zikirahu fi hadhihi dunya qabala jaza'il akhirah sai Allah madaukakin sarki ya so ya ɗaukaka ambatan Uwais bin Qarn wato bin Amir al-Qarni fi hadhihi dunya a wannan duniya qabala jaza'il akhirah kafin ya je lahira Allah ya masa sakayya tun a nan duniya Allah maɗaukakin sarki ya so ya nuna wa duniya waye Uwais bin Amir in ka kalle shi shi ba wani mai kuɗi bane ba wani basarake bane ba wani mai mulki bane ba wani attajiri bane balma da yawa yana yana cikin wato yana boye kansa ba kowa ne ya san shi ba ashe yana da wata martaba da wata ɗaukaka da daraja da kuɗi ba zai ba da ita ba mulki ba zai bada ita ba ba abin da suke bada wannan gamdakatar ne sai kuma wani aiki da in Allah ya yaba wa mutum sai ya bashi wannan matsayin don haka Uwais bin Amir ya dace ya rabauta da wannan matsayin saboda mahaifiyarsa da yake mata tsantsar biyayya don haka Allah ta'ala ya so ya ɗaukaka ambaton Uwais bin Amir a wannan duniya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama waye Uwais annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya labarta wa sahabbansa waye Uwais da haka ga tarihin Uwais mu ma ya zo zuwa gare mu kuma ba abin da ya ba Uwais wannan martaba da daraja sai biyayyar da yayi wa mahaifiyarsa ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له dan haka ne za ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci wani ya nemi wani ya masa addu'a ba ma'a anna hunaka man huwa afdalu min uwais tare da cewa akwai waɗanda sun fi uwaisu falala fa abubakarin afdalu min uwais sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya fi uwaisu falala amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa sahabbansa ishara cewa ku je wajen abubakar ya muku addu'a an gane ko abubakar kuma kowa ya tabbatar da abubakar radiyallahu anhu ya fi uwais falala bila shakkin wannan ko kokonto babu wa gairuhu ba ma sayyidina abubakar ba wani abubakar minas sahabati daga cikin sahabbai afdalu minhu ya fi uwaisu falala min haythu suhba saboda sahabbantaka da zaman da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam an gane amma ga abubakar ga umar ga uthman ga ali ga manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina wa kwazansu ya girmama ainihin wato kokarinsu amma annabi bai ce wa sahabbai ku je wajen wani abubakar ko umar ko usman ko ali ko abdurrahman ko sa'ad ko wani ko duk annabi bai tura bai umarci sahabbai su nemi wani ya nemi musu addu'a a cikin su ba sai aka yi ishara zuwa ga wani mutum wanda bai kai su falala ba bai kai su martaba ba bai kai su ɗaukakar daraja ba don a ɗaukaka al'amarin uwaisul ƙarni in ba don a ɗaukaka al'amarin uwaisul ƙarni ba ga waɗanda suka fi shi falala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku je sahabi wane ya muku addu'a amma ba a ce ba su kansu sahaban aka ce in suka yi nasarar haɗuwa da uwais kada su bari su rabu da shi ba tare da sun roƙe shi alfarma ya musu addu'a ba wannan ba ƙaramar ɗaukaka ba ce wanda uwaisu ya samu وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطلب الدعاء من أحد النبي صلى الله عليه وسلم بأمرتي wani ya nemi wani ya masa addu'a ba, amma ya nemi sahabbai su nemi waisul karni ya musu addu'a. Wannan magana Sheikh Ibn Uthaymin ya ambace ta a cikin sharhu riyadu salihin mujalladi na uku shafi na 252. Fa hadha rajulun min at-tabi'in بل من سادات التابعين من العباد الزهاد القانتين الأوابين ما لك فهذا رجل wannan uwaisu din mutum ne min tabi'in yana daga cikin tabi'ai bal ba ma wannan ba min sadati tabi'in yana daga cikin shugabannin tabi'ai min al-ubbad yana cikin bayin Allah masu ibada az-zuhad yana daga cikin masu zuhudu da gudun duniya alƙaniti ne yana daga cikin masu tsantsar yi wa Allah biyayya al'awabi na masu komawa da al'amarinsu zuwa ga Allah lam yadhkur lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith min al'amal amma in kun ji wannan hadithin da muka karanta babu wani abi da annabi ya ambata waisu yana yi na wani hamshakin aiki illa birrahu bi ummihi ba wai sallah yake yi ba fiye da ainihin wato wanda ya bashi ta bashi wannan matsayin ba wata ciyarwa yake ba ba wani azumi yake yi ba bal abinda kawai aka ambata a cikin hadisin wanda ya bawa uwaisu wannan ɗaukaka da matsayi da daraja biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa kyautata wa mahaifiyarsa da yake yi bai yadda ran mahaifiyarsa ya ɓaci a kansa ballantana ta yi kuka ta zubar da hawaye a kansa uwaisu bai taɓa yi ba kullum ƙoƙari yake ya daɗaɗa mata ƙoƙari yake ya faranta mata shi yasa Allah ya gode wa aikin Uwais Allah ya gode wa sa'ayin Uwaisu ya ɗaukaka matsayinsa ya girmama ainihin al'amarinsa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai ishara ko ya musu wasiya da in sun haɗu da Uwaisu ya musu addu'a wa qala li umar radiyallahu an fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina umar radiyallahu anhu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al in ka samu dama Allah ta'ala ya sa kuka haɗu da uwaisu ka nemi ya nema maka gafara in dai ka samu dama da zai nema ma gafara faf'al kada ka yi ƙasa a gwiwa kar ka yadda ko rabu da shi ba tare da ka nemi ya maka addu'a ba ba tare da ka nemi ya nema ma gafara ba falam yazal umar yasalu anhu sayyidina umar bai gushe ba yasalu anhu yana ta lalibe yana ta tambaya yana ta binciken waye uwais hatta ukhbira bihi har wata rana aka bashi labari cewa to fa uwaisun da ka dade kana ta nema kana ta cigiya to Allah ya kawo uwaisu gashi yazo fasalahu an yastaghfira lahu sayyidina umar ko yaje ya nemi uwaisu ya nema masa gafara fatilka manqabatun azima li uwaisin rahimahullah wannan ba ƙaramar daraja ba ce da uwaisul ƙarni ya samu Allah ya ji kansa da rahama wa man qabatul li umar kuma wannan hadisin ba ƙaramar darajar sayyidina umar ya fito da ita ba wa huwal mubashsharu bil janna karka manta sayyidina umar na ɗaya daga cikin sahabban da manzon Allah ya yi musu albishir da aljanna tun suna duniya wal mubashsharu bil shahada yana cikin waɗanda manzon Allah ya musu bushara da shahada zai samu wa afdalul ummati ba'da nabiyha sallallahu alaihi wa sallam wa ba'da abi bakr radiyallahu an kuma shine mafi falalar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar wa man yarhabuhu shaytan shine fa wanda shaydan yake tsoransa wa yakhafuhu yake tsoransa wa yasluku fi fajjin gairi fajji baya yadda baya yadda shedan baya yadda su hada hanya ɗaya tare da sayyidina Umar idan sayyidina Umar ya biyo hanya shedan baya yadda su yi aran gama da sayyidina Umar akan hanya amma wannan falala da daraja ta sayyidina Umar wa ma'a zalika tare da haka faqad harasa ala su'ali uwaisin ka duba yanda sayyidina Umar ya dinga matukar kwadayi da kulafucin ya hadu da uwais ya roƙi uwaisu an yastaghfira lahu ya nema masa gafara lima sami'a ko lamma sami'a qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Uwais fa in istata'ta da kuma maganar da manzon Allah yayi cewa fa in istata'ta in ka samu dama an yastaghfira laka Uwaisu ya nema maka gafara kai Umar faf'al kai haka wa tilka manzilatun samiqatun min manazilil mutawadi'in al-mukhbitin wannan yana daga cikin wato matsayi madaukaki wa tilka manzilatun wannan wani matsayi ne samiqatun madaukaki min manazilil mutawadi'in daga matsayin masu tawadu'u al-mukhbitina masu komawa da al'amarinsu zuwa ga Allah in ba dan haka ba sayyidina Umar in ya auna yana yayi nesa da uwaisu a falala yana daga cikin in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam ka cire sayyidina abubakar a wannan al'ummar sai sayyidina umar yana daga cikin yan aljanna a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda manzon Allah ya ce ba sa haduwa hanya ɗaya da shedan amma ta tare da haka ya sauko da matsayinsa ya duba wanda bai kai shi matsayi ba bai kai shi daraja da falala ba ya nemi ya nema masa gafara wannan hali ne na masu tawazu in ba tawazu ba yaushe wanda kafi kuma za ka durkusa ko ka yi ƙasa da kanka ka nemi ya maka wani abu to wannan lallai kisar a jinjina wa sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina umar kai radiyallahu an sannan a jinjina wa uwais wannan hadisin ya fito da daraja madaukakiya ta sayyidina umar ya fito da daraja madaukakiya ta uwais domin yana daga cikin waɗanda suka rabauta da maganar manzon Allah wajen neman uwais ya musu addu'a an fahimci wannan bal banda wannan ma tilka hiya manzilatu siddiqiyya wannan yana daga cikin matsala wato yana daga cikin matsayi na siddiqiyya wato matsayi na siddiqi haythu dalabahu fi amdadil yaman inda sayyidina umar ya dinga neman sa a cikin tawaga da jama'ar da suka zo daga kasar yaman hatta zafira bihi hayya rabauta da samun sa wa amarahu an yastaghfira lahu kuma ya umarci Uwais ya nema masa gafara tasdiqan lil khabari saboda gaskata labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ri'ayatan li haqqil mukhbiri da kuma kiyaye haƙƙin al mukhbiri wato kiyaye haƙƙi wato gaskata wannan labari na manzon Allah da kuma kiyaye haƙƙin wanda ya bada labarin manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam min sam'i na sauraro wa da'ati da kuma yi wa manzan Allah da'a wa nisyanan li haqqi nafsihi da kuma mantar da kansa da yayi haƙƙin kansa wa huwa amirul mu'minin a lokacin fa da yake ta neman uwaisu din nan fa yana amirul mu'minin ba wai yana farar hula bane amma ya manta da shi ne amirul mu'minina duk wani musulmi a duniya yana gaba da shi a wannan lokacin amma ya manta da wannan matsayi nasa dan ya gaskata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gaskata ya kuma kiyaye haƙƙin wanda ya bada labarin shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mantawa da shi waye shi duk da cewa shine amirul mu'minin wa afdalul umma duk da cewa shine mafi falalar wannan al'umma fi zamanihi a zamanin sa bittifaqil muslimina a ittifaqin musulmi babu a zamanin sayyidina Umar ba wanda ya kai shi falala amma ta tare da haka ya sauko ya sassauto ya sauko daga kan kujerarsa ya nemi uwaisu ya masa ainihin wato addu'a wannan falala da uwaisu ya samu wai duk me ya bashi ita biyayya ce ga mahaifiyarsa an bayyanta ko shi yasa malamai suka ce hatta fir'aun an ce fir'auna ka duba irin shegantakar da fir'auna ya dinga yi amma Allah ya ta daga masa kafa an ce saboda mahaifiyarsa sai da ya shekara 40 yana tsula tsiya Allah ya kyale shi an ce duk darajar mahaifiyarsa ya dinga ci amma ran da ta mutu kuma Allah ta'ala ya gama da shi fir'aun ya dinga cin albarkacin mahaifiyarsa saboda an ce duk da wannan shegantakar ta fir'auna yana matukar yi wa mahaifiyarsa biyayya yanayi mata yadda take so tana jin daɗi da al'amarinsa duk da cewa gashi mugun bawa ne وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال عن كربودك عثمان ابن أبي العاص قال يجي كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجي وترانا إنا وجن سيدنا عمر رضي الله عنه وأتاه رجل سيوان متنيزو وجن سيدنا عمر يتوكو على مخصرة ينا دوغر سنده kaga dattijo ne tsoho ne ba an shadau sai yayi waɗannan waƙoƙin yayi waɗannan baitukan tarakta abaka mur'ashat wato mur'ishatan yadahu wa ummuka ma tasigu laha sharaba idza na'aba al-hamamu bi batni wajjin ala baydatihi dhikran kilaba wannan bawan Allah an ce sunansa Umayya ibn al-Askan ibn al-Askar al-Kinani Umayyatu ibn al-Askar al-Kinani an ce wata rana za a je yakin Yarmouk manzaba sayyidina Umar ya hada rundunar da za a tafi yakin Yarmouk wannan Umayya ibn al-Askar al-Kinani sai ce ka ina ma da kuruciya ina ma ina da karfi da wannan yakin da ni za a je to akwai ɗansa sunansa kila sai ya ce to ni ko na yi alkawarin zan je wannan yakin na fifita lahira akan wannan duniyar zan haƙura da komai in tafi jihadin nan sai na umar ya ce ba ga mahaifinka ba ya manyanta iyayenka tsofaffi ne ya za ka tafi ka basu sun kula da kai kana yaro kuma yanzu ka girma suna bukata ka za ka tafi jihadi sai ya ce ai jihadin yana gaba da komai daga baya su ma iyayen suka ba shi dama suka yi masa izini ya tafi to da ya tafi jihadin an ce ya daɗe baya har wata rana an ce mahaifin sai ya ga wata tattabara sai ya ga yadda take ƙoƙarin kulawa da 'ya'yanta da yadda take yi da 'ya'yanta cikin farin ciki kawai sai ya tuno wancan ɗan nasa sai yake kuka an ce ya yi baituka ya yi masu yawa mamala ya ɗauko mana iya guda biyu a baitukan sai a wata ruwayar an nuna sai wa'annan baitocin da ya yi sai suka je kunnen sayid na umar sayid na umar ya tambaya aka ce ai ɗansa ne yana gurin jihadi a wajen ɗaukaka addinin Allah ya daɗe baya nan to shine kuma yanzu yake shauƙi na ganin ɗansa yake son ɗan nasa ya zamto yana tare da shi baitukan suna cewa tarakta abaka mur'ishatan yadahu ma'ana kaman a baitukan kamar sako yake aikawa ɗan nasa sai ya ce ka bar babanka hannunsa yana ta makyarkyata saboda tsufa ka bar babanka hannunka yana ta rawa hannunsa kai yana ta rawa saboda girma wa ummuka sannan wa ummaka ka bar mamarka mato mahaifiyarka mata sigu laha sharaba babu wani abin sha da yake mata daɗi ta tsufa ita ma iza na abal hamamu bi batsin wajin ala bai zatihi zikiran kilaba sai ce idan ya ga wato alhamam tattabara bi baɗin wajin a wani kwari da ake kiransa kwarin wajju idan ya ganta tana kuka shine na'aba a wata wata nuska ɗin kuma iza gannat sai kawo kalmar gannat maimakon na'aba duk dai ma'anarsa kukan tsuntsu ma'ana iza na'abal hamamu idan wannan tsuntsuwar ta yi kuka bi baɗin wajin wato a wani kwari da ake kiransa kwarin waj ala bai tana kuka ga 'ya'yanta tana yin kaman waka domin gannat ɗin kaga waka ne amma kukan tsuntsu yake nufi ma'ana lokacin da ya ga kurciya ko ainihin tattabara tana wa 'ya'yanta kuka tana cikin 'ya'yanta zikiran kilaba ya ce farkon abin da yake tunawa sai ya tuno ɗansa kilab sai ya tuno ɗansa kilab baya nan to yana wannan baitin faƙala umar sai sayyidina umar ya ce wa ma zak wai me yake faruwa ne da wannan dattijan qal sai ce sai wato wa ma zak qal sai ce wajjahta bani ila sham mujahida sayyidina umar yace dattijan me yake faruwa ne wannan baitukan naka me kake nufi da su sai ce ai kai amirul mu'minin kai ne ka tura dana jihadi a matsayin mujahidi zuwa kasar sham فكتب عمر رضي الله عنه من ساعته إلى يزيد بن أبي سفيان nan take sai sayyidina Umar ya sa aka rubuta ainihin wato takarda ya aika wa komanda Yazid bin Abi Sufyan an yurahilahu yace doro shi akan abin hawa ya dawo faqadima alai faqala lahu birra abawaik wa kum ma'ahuma hatta yamuta sayyidina Umar yace birra abawaik yanzu mun sauke ka mun sauke ka mun sauke maka wannan nauyi na zuwa jihadi ka je kai wa iyayenka biyayya ka zama tare da su da kulawarka da taimakonka da agajinka da duk abin da zaka iya na kyautatawa har zuwa lokacin da za su rasu ina fata an gane ka koma cikin uyunul akhbar mujalladi na uku shafi na 111 da kuma al-majalis wato al-mujalisa wa jawahirul ilm wato almujalasa wa jawahirul ilm mujalladi na hudu shafi na 94 wa qala muhammad bin al-munkadir ka duba wannan yar takaitacciyar kirsa jihadi ya tawfi sabilillah har akwai ruwayar da aka nuna cewa ma sayyidina umar da yace yazo sai yazo yake tambaya sai yaya mahaifinka da me yake gane ka sai ya ce ai duk sanda na tatso masa madara yana gane ni na tatso ta sayyidina umar sai sa aka samu wata wata taguwa wato sai ya ce to ka tatsa sai aka ga ya wanke sai da ya wanke hantsar taguwar sannan sai ya tatsu madarar da ya tatsa sai aka aika baban ana aika ya ce ya ji kanshin kilabu a cikin wannan nuna ya ce in dai ni na tatso in an kai yana gane cewa ni na tatso ta kaga ya dade baya nan aka taza ana kaiwa ya ce ya kwaji kanshin kilab ɗansa kenan da aka sayi na umar ya ce to kai gaskiya mun yafe maka zuwa jihadi tun daga wani babban jihadi iyayenka sun manyanta suna bukatar ka har suna kuka irin na begenka to mun ɗauke maka jihadi ka zo ka zauna tare da su ka kula da su har zuwa lokacin da Allah zai raba ka da su wa muhammad bin al-munkadir Muhammad bin al-Munkadir yake cewa wannan duk manyan bayan Allah ne fa yake cewa bittu kwana nake a gamizo rijila ummi ina yi wa ma, kafar mahaifiyata tausa tausa sai ya kwanya na yi wa mahaifiyarsa tausa tana jin daɗi shi kuma tana samun bacci shi kuma yana ci gaba da yi mata wa bata umar yusalli yace dan uwana shi kuma umar karka dauka sayyidina umar ake nufi dan uwansa akwai dan uwansa ko wansa ko kaninsa sunansa umar yace shi kuma kwana yake yusalli yana sallah bari ka ji abinda muhammad bin al-munkadir yace yace wa ma yasurruni anna lailati bi lailatihi ban taba yin murna ko farin ciki ba a ce a ce ai swapping daransa ya zamanto shine dare na ban taba jin haka ba ma'ana a ce ni ne nake sallar ina ma kuma shine yake tausar yace ban taba farin cikin a ce ina ma daransa yana sallah shine dare na da nake wannan tausar ba ko an fuskanta shine ma'ana fa ma yasurruni da dai bai taba faranta mun ba anna lailati a ce ayi musanye dare na na ina kwana ina kula da mahaifiya ina yi mata tausa a ce yanzu wannan daren a musanya shi bilailatihi da daren dan uwana da yake kwana yana sallar nafila ma'ana bai taba regretin ba akan dan uwansa shi yana can yana tsaye yana sallar nafila shi kuma yana nan yana kula da mahaifiyarsa yana yi mata tausa yace kuma inda za a ce masa to yanzu ka bar dan uwanka Umar ya ci gaba da yi mata tausa kai ka je kai ta sallah yace ba zai yi murnar haka ba zai fi farin cikin ya ci gaba da yi wa mahaifiyarsa tausa yana kulawa da ita shi dan uwan ya je ta sallar nafilarsa wannan shi ma ya'ani adulukuha shine ma'ana ya gami wato a inda yace bitu agmizu rijla ummi ai adulukuha ina yi mata tausa da can kuma yace wa bata umar ya'ani akha dan uwansa Umar shi kuma yana kwana yusalli yana sallah domin sallar da yake nafila ce ita kuma kula da iyaye da faranta musu farilla ne yace shi sa bai taba jin cewa a'a inda za a samu musanye shi zai so haka ba domin yana ganin shi nasa yana da muhimmancin da yafi na dan uwansa abinda dan uwansa yake nafila yake shi kuma abinda yake farilla yake wa an hisham bin hassan qal an karbo daga hisham bin hassan yace حدثني بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع yace wata wani daga cikin family iyalan Muhammad ibn Sirin shine yake bani labari yace ma ra'aitu Muhammad bin Sirin muna ta jin Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin to wani daga cikin yan gidansu yake cewa Muhammad bin Sirina bai taɓa yi wa mahaifiyarsa magana ba, illa wa huwa ya tadarra'u face sai yana kwantar da kai yana ƙanƙantar da kansa a gabanta. Bai taɓa yi wa mahaifiyarsa magana ba, babu tadarru a ciki, babu nuna shi ba kowa ba ne, babu duk da cewa Muhammad bin Sirin kowa ya san shi fitaccen malami ne cikin manyan magabata. yace amma bai taba jin yana gaban mahaifiyarsa yana jin cewa shi wani bane duk sanda yake magana da mahaifiyarsa in kaje zaka zaka same shi da tawaddu wato tadarru a gabanta wannan shi ma ka koma cikin waccan magana ta farko ka duba cikin az-zuhud na al-imam ahmad shafi na 72 ita kuma wannan magana ta muhammad bin sirin ka duba hilyatul awliya mujalladi na biyu shafi na 273 wa an hafsata binti sirin qalat an karbo daga Hafsa binti Sirin yar uwar Muhammad bin Sirin din kenan qalat take ta ma kana Muhammadun idza dakhala ala ummihi kana Muhammadun idza dakhala ala ummihi lam yukallimha bilisanihi kulli takhashshu'an laha yar uwarsa ce take cewa kana Muhammad Muhammad ibn Sirin ya kasance idza dakhala ala ummi idan ya shiga wajen mahaifiyarsa lam yukallimha bi lisanihi kullihi ba iya bude bakinsa gaba ɗaya mata magana takhashu allaha an fahimta ko takhashu allaha sabida khushu'i da kwantar da kansa gare ta baya iya buɗe baki rara rara ya ta magana da ita baya iya yi ta kashu Allah in ji ‘yar uwarsa Hafsa ta ce Muhammad ai haka yake wajen mahaifiyarsa in yana magana da ita za a ga baya iya buɗe bakinsa ya ta magana da ita baya iyawa za ka samu yana magana da ita da ta wato da kushu'i ka duba sifatu safwa mujalladi na biyu shafi na 144 wa dakhala rajulun ala muhammad bin sirin wani mutum ya shiga wajen muhammad ibn sirin wa huwa inda ummi sai ya tarar da muhammad bin sirin a gaban mahaifiyarsa faƙala ma sha'anu muhammad bayan ya fito mutumin sai ke wai me yake damun muhammad bin sirin ne a ya shi take shay'an ko ba shi da lafiya ne faƙalu la suka sai wa'anda yake tambaya suka ce masa a'a walakinahu hakaza yakunu idza kana inda ummi ko da yaushe haka yake inda yana gaban mahaifiyarsa inda yana gaban mahaifiyarsa zaka dauka ba shi da lafiya baya so yayi wani abu da ranta zai baci baya so yayi wani abu da hankalinta zai tashi baya so yayi wani abu da za ta ji bata ji daɗi ba to shi sa hattara da taka tsantsan matuƙa yake yi in yana gabanta baya so ɗan aikin da yake ganin yana da shi ya lalata aikinsa da haka haka yake kwantar da hankali ya tara hankalinsa guri guda in kai ne yanzu sai a ce in za ka shiga wajenta sai ka sa waya a silent ko ka kashe sai kun gama ba zai yi ana ciki kuna cikin tana ma magana ka ji mubtada din kan ta faɗi khabar ƙararran kuma ka yanke ka rabu da ita kawai ka ɗaga waya hello kai minti biyar minti goma kana ta waya kila business ne kila a office ne aka kira ka sai ka gama waya to shikenan sai an jima sai an jima ina wajen hajiya ne duk ihun ta duk ka cika mata kunne da ihu da hayaniya sannan ka kashe sannan kuma ka ce hajiya ɗazu kina magana kuma aka kira da a waya sannan ta ɗora kenan ka kwatanta irin wannan karatun fa ka kuma kwatanta yadda kake kaga kenan in zaka shiga in har Muhammad bin Sirin yana haka to a wannan lokacin shine in zaka shiga wajen mahaifiya kamar yadda ake cewa in zaka shiga masallaci ka sa waya a shiru to kamata in zaka je wajen hajiya ka sa waya a shiru wanda ya ta kira ya ta kira ya ta inda ita take magana babu wata waya mai muhimmanci da za a kirawo ka ka katse mata magana ta wai kai fikin wannan wayar kamata yi sai ta gama in ya so ka be wayar ka ce wallah kana magana da hajiya ne ba dama ka daga waya shi ma wanda ya kira ka koya madarasi kila shi ma yana iya daga waya a gaban mahaifiyarsa shi ma ya san ga yanda ake yanzu wannan zuwa yayi sai ya ce wai me yake damun Muhammad bin Sirin ne duk sai in ganshi kamar ba shi da lafiya sai aka ce a kalau yake inda yana gaban mahaifiyarsa haka za a ganshi ya koma kamar mara lafiya a can kuma ka ji ruwayar baya iya yin surutu ya daga baki ya cika bakinsa da surutu a gabanta baya iya baya iya Allah ya shirye mu Allah ya shirye haka kawai addu'ar da zamu ta yi kenan Allah ya shirye mu eh dan gaskiya akwai kura akan hanyar ne an gane in za a yi wato zube ban kwariya akwai damuwa ko yawwa koma cikin az-zuhud na Imam Ahmad wato shafi na 248 wa kana dalqu bin habib ga wani bawan Allah dalqu bin habib yuqabbilu ra'sa ummi wa kana la yamshi fawqa dhahri baitin wa hiya tahtahu ijlalan laha dalqu bin ali dalqu bin habib yuqabbilu ra'sa ummi su wannan girmamawa ne da kulawa yana sumbantar kan mahaifiyarsa su a irin yanayinsu da ɗabi'arsu da al'adarsu hakan girmamawa ne da mutuntawa to kai ma sai ka yi makwafin wannan tunda yanzu in ka sumbanci kanta ba za ta gane ka girmama ta ba kila ma kuma ka ɓata rawarka da tsalle ta dinga ganin wannan wani irin reni ne wani irin rashin kunya ne yanzu kan nata za ka yi wa kis ko garin neman gira kuma mutum ya rasa ido to sai ka duba ita kuma ku kuma irin al'ada ku me za ka yi mahaifiyarka ta gane cewa kana ganin girmanta in dai bai ci karo da shari'a ba sai kai abinda ta shi ita a wajenta shine ganin girma da ganin mutuncinta to wannan shi za ka yi matukar bai ci karo da musulunci da shari'a ba wakana wannan dalk bin habib din ya kasance la yamshi fauka zahari baitin wa hiya tahtahu baya iya yin tafiya a saman ɗakin da babarsa tana ƙasan ɗakin me yasa ijlalan laha saboda girmamawa gare ta na'am Ba- kaga bene kenan bene kenan ko ba bene za a ce ba in dai tana ƙasa kuma benin inda take din samanta zai hau to baya iya ta yana jin kamar ya yayi rashin da'a yayi rashin ladabiya tana karkashin tana ƙasa shi kuma yana taka sama ko kuma akalla ka ce in yana da wani abu a kan soro ko yana so ya ɗauko ko yana so ya wani gyara a so- kan soro kuma tana cikin ɗakin to ƙara kwano zai dame ta to ba zai hau ba har sai in ba ta cikin ɗakin sannan zai iya hawaye abin nan in kuma yanzu ne da ake da bene benen za ka fasara ce baya iya hawa ya yi tafiya a saman bene ita kuma tana ƙasa me yasa ɗalk bin habib ijilalan laha saboda girmamawa ga mahaifiyarsa ka koma cikin birrul walidain na ɗarɗushi shafi na s- na 38 wa qala ibn wahab an malik ibn wahab ya faɗi wata magana da ya jiyo daga malik malik yake cewa balagani labari ya same ni anna dalqa bin habib wannan bawan Allah dalqa bin habib kana min al ubad ba kai fa wato gam- wagairuhum ba kai ba za a baka cikin ubad kai ba za a saka a cikin wani rukuni na mutane amma kuma kai ne kafa kowa tsiwa da rashin yiwa mahaifiya biyayya kaga kai ala- al'amarin ya kwabe maka da yawa wayannan fa duk zaka ji- daga ju- daga- daga wanda zaka ji an ce minal zuhad minal ubad kai ga dan banzan san kuɗi da san duniya kai ba ibada kirki ba kuma ga rashin da'a ga iyaye ai kai kaga shege da hauka abin yayi maka yawa an gane ko to da haka kaga wannan dalq bin habib din sai maliku yake so ya gaya ma waye dalq bin habib yace kana min al ubat ya kasance daga cikin irin masu ibada din nan wa kana barran bi ummi sannan ya kasance mutum ne mai matukar yi wa mahaifiyarsa biyayya wa annahu dakhala alaiha yawman wata rana dalq bin habib ya shiga wajen mahaifiyarsa fa idha hiya tabki min imra'atihi sai ya tara tana kuka kuma kukan saboda matarsa ya tara tana kuka ta dalilin matarsa faƙala laha ɗalƙubin habib hankalinsa ya tashi ya ce da mahaifinsa mayu mikik umma me yasa ki kuka qalat lahu sai ta ce da shi ya bunayya ta ce ya kai ɗana ana azlamu minha ya ce abin da ya haɗa wato matakka ce amma gaskiya ni ne ni ce na zalunce ta na fita rashin gaskiya a abin da ya faru ma'ana ana azlamu minha ni na fi cutar da ita wa ana bada'atuha kuma ni na fara ko meye ma in ta yi yanzu to ni na fara yi mata kila gajiya sai yau da gobe shi ne ta tarama wa zalamtuha kuma ni ne ni ce wadda na zalunce ta kaga dukkan itirafi matarsa tana da laifi babu uwar ta wanke ta cewa ba ta da laifin komai a wajensa abin da ya faru ma laifin na uwar ne faƙala laha sadakti sai ce umma haka ne walakin la ta ɗibu nafsi an ahata bi samra'atan bakaiti min ha sai da ni gaskiya hankali na ba zai kwanta ba raina ba zai taɓa yi min daɗi ba in riƙe matar da kike kuka ta dalilinta duk da cewa kin faɗi ba laifinta ba ne to amma ni ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba raina ba zai taɓa yi min daɗi ba an ahata bisa mar'atan in ci gaba da riƙe matar da in ci gaba da zama da matar da bakaiti kike kuka min hata dalilinta wannan shine dalilin da yasa dalq bin habib ya saki matarsa daji ba wai wanda ma a'a matar ta rena uwar ba ta da bola da shara sai babarsa a gabansa ma an sha gaya wa uwan magana ko a jikinsa shi shi sharo kan ne an gane ko ba irin abin da ba a yi wa babarsa ba na wulakanci kuma duk ya ɗauke ba komai sabida matarsa ce yana santa ba laifin komai fa an gaya ba an ce babu sa'alsa ce ya ji kuma an ce babansa hawan jini ne ko menene duk suna nan da wayannan istilahat din na shegantaka kala kala to kaga dalq bin habib ba laifin matar bane amma shi yana ganin jidda mahaifiyarsa amma yana tsoro saboda mutane ne da suke matukar hattara da tsoron matsalar da za ta shiga tsakaninsu da mahaifansu wallahi da yawa na gaya mana ko a karatun da ya wuce matsalolin da yawa da muke ciki wallahi alakar ce da iyaye ba ta da kyau kuma wallahi da mutum zai karbi karatun nan ya yarda cewa iyayen nan fa suna da wani haƙƙi mai girma na kyautatawa da farantawa da ya musu biyayya to wallahi da ya ga gyaruwar al'amuransa da dama ba ta yi laifin komai ba babu kuma ta tabbatar da haka amma shi yana ganin gaskiya shi yaushe zai iya nutsuwa duk da babarsa ta faɗo wa'annan kalmomin akan matarsa na gaskiya matar ba ta da laifi amma yana ganin gaskiya akwai damuwa shi ba zai iya zama da matar da babarsa take zub da hawaye ta kuka saboda ita ba saboda ya tabbatar cewa matarsa ba ita ce mai laifi ba kenan mahaifiyarsa ce mai laifi amma duk da haka tawarru'an saboda tsantseni irin na magabata yana ganin ba zai iya ci gaba da zama da matar ba saboda shi dai yana ganin bai nutsu ba zuciyarsa ba za ta kwanta ba ba za ta yi masa daɗi ba babarsa tana kuka akan matarsa a koma cikin tahzibul kamal mujalladin 13 shafi na 453 wa qala وكان كالزبيان بن علي من أبر الناس بأمي كريك سونا وين باين الله kaje wata ran kai sacin ko google ne ka tambayi shek google ka tambaye shi su waye wayannan mutanen ka dan ji tarjama su da tarihin su wa kana zabiyan ibn ali zabiyan bin ali ya kasance min abarrin nas bi ummi yana daga cikin mutane masu biyayya ga mahaifi ga mahaifiyarsa fanamat ummuhu laylatan wata rana mahaifinsa sai ta yi bacci da daddare wa fi sadriha alaihi shay amma akwai wani abu na damuwa a kirjinta game da shi ma'ana kamar ta dan ji ba dadi game da wani abu da yayi mata kila fa qama ala rijlaihi qa'ima sai ya tsaya akan kafafuwansa yakrahu an yuqizaha baya so ya farkar da ita wa ya karahu an ya ƙa'uda kuma baya so ya zauna hatta iza da'ufa har sai da ya gaji ya yi rauni ja a gulamani min gilmani sai ga wasu bayi guda biyu daga cikin bayinsa suka zo fama zala mu'tamidan alaihi ma hatta sai kazat yawa ta kwanta da shi a ranta shi kuma yana so lalle ya nemi yafiyarta ko ya nemi gafarata kuma ya tara ta yi bacci shine wa fi sadriha alaihi shay da aka yake ganin bacci bai ganshi ba kawai ya tsaya ya zauna ya ki zama ya je ya bacci ya ce ba zai bacci ba kuma baya so ya tashe ta har sai da bayinsa suka ga cewa kaga wannan mai wadata ne tunda har bayi gare shi sai da suka ga cewa yayi rauni suka zo ya dafa su a haka da shi da su duk ba wanda ya huta ya dafa su hatta sai kazar har sai da ta farka sai da ta farka wa in kana la yabta'u das tajata min al baqali wannan zabiyan bin ali ya kasance la yabta'u das tajata wato das tajata min al baqali ya kasance yakan siyi masaki guda das taja kamar wato masaki wani ina'un kabir wani masaki babba ne minal bakal na kayan rafi ko kayan lambu mabunkura ƙasa fayunaqiha laha yazo ya gyara in salad ne ya gyara mata in kaza ne ya gyara shi ya wanke ya yayyanka mata ɗaƙatan ɗaƙatan wato sala sala in lemo ne ya bare mata ya cire wannan zaren ya cire kaza ya gyara mata shi ɗaƙatan ɗaƙatan sala sala ya yi mata gunduwa gunduwa filla filla yanda za ta iya ci cikin sauki hatta ya ba'aha baina idaiha har sai ya zo ya ajiye mata wannan abin da ya siyo ya zo ya ajiye mata a gabanta wa kana yusafiru biha ila makka zabiyan bin ali ya kasance yakan tafi da ita zuwa garin makka fa idza kana yawmun har idan ana tsananin zafin rana hafara bi'iran thumma jaa bi nidi'in fasabba fihi alma thumma qala laha udkhuli tabarrudi fi hadha idan suna cikin tafiya yaga sahara rana ta yi zafi sai ya tona rijiya hafara bi'iran sai ya tona rijiya thumma jaa bi nidi'in sannan sai ya zo da shimfiɗa ta fata fasabba fihi alma sai ya zuba ruwa a cikin wannan shimfiɗar sun maƙala laha sai ya ce da ita wato udhuli shiga ciki tabarrude fi haza ki dan samu sanyi a cikin ainihin wato wannan nidi'in wato wannan fatar da ya jika ta da ruwa ya ce ta dan shiga ciki ta zauna dan ta samu sanyi na irin zafin da suke tafiya a cikin sahara tare da ita wannan shi ma ana gaya mana irin yanda ainihin wato zabiyan bin ali shi ma ya yi fama da mahaifiyarsa wajen kulawa da ita da ainihin wato yi mata abin da take bukata wannan shi ma ka koma cikin ainihin wato makarimul akhlaq na ibn abi duniya shafi na 76 wa ibn aun nadathu ummuhu fa ajabaha fa ala sautuhu sautaha fa ataka raqabatayn ga wani bawan Allah shi kuma ibn aun nadathu ummuhu mahaifiyarsa sai ta kira shi tace wato ta kira shi tace ibnu aun fa ajabaha sai ya amsa mata fa ala sautuhu sautaha sai ji kaman muryarsa da ya amsa mata ta daukaki muryarta fa ta karkabatain akan wannan sai da yanta bayi guda biyu yana ganin yayi ba daidai ba ya aka ya daga murya wajen na'am ko amsawa amma amsawar ya ga muryarsa ta ɗaukaki ta mahaifiyarsa a ta dalilin haka ya yanta bayi guda biyu ka koma cikin tarihu dimashq mujalladi na 31 shafi na 345 to sai mu tashi su ila umar ibn zar abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik